Mai saurare barka mu da haka Muslim Muhammad Yusuf ke muku sallama a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Za a iya cewa lamari na kula da jiki a wannan gaba na neman zama abin wahala ga al'umma domin dai yadda wasu ke bayanin kayayyakin kula da ƙanshin jiki irin su man wanke baki ko kuma turarurruka dukkaninsu lamarin sai hamdala wasu na ganin a wannan yanayi da ake fama da zafi ga kuma hauhawar farashi ba lallai al'umma su iya ci gaba da siyan irin waɗannan abubuwa ba mu ɗauki alal misali kayan ƙanshin jiki irin na cire ƙaurin rana kamar turaren shafawa a hammata da dai sauransu ba kowa ke iya samun su a wannan lokaci ba shirin najeriya a yau ya tattauna kan yadda lamarin kula da jiki ke neman gagarar al'umma mun fara ji daga bakin wasu al'ummar gari game da yadda lamarin ya shafi rayuwarsa a wannan gaba mai magana princess fahimat yusuf daga nan garin gombe eh gaskiya yanayin tsadar rayuwar nan da aka shiga mu a yaushe muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan rayuwa kasancewan komai price ɗinsa ya hau mu ba son ranmu ba a ce komai ya tashi daga iya matsayinsa ya ƙara kuɗi gaskiya tulare yana da kyau ga mu um, mata mata 'yan ƙanshi ne ba ma iya matan ma har da mazan so kaga a ce mutum ya kasance ya kwana ko kuma ya yini bai saka a jikinsa ba gaskiya bai yi ba um, um, ka gani annadasatu minal iman tsafta yana daga cikin yankin imani ya kasance mutum ya tsaya a gaban ubangiji yana mai tsarki da tsafta da kuma kanshi mu dai a koda yaushe muna roƙon Allah ya kawo mana saukin rayuwa sunana Najib Shehu gaskiya yanzu wannan hali da ake ciki ballantana na tattalin arziki da ake matsi da shi sosai a Najeriya gaskiya ba kowa bane yakan amfani da irin wannan turare da ake amfani da shi a jiki saboda rana saboda yanayin yanda tattalin arziki ya samu matsala sosai to dama ko a lokacin da kafin tattalin arziki ya muni irin haka ba kowa bane yakan amfani da turare da ake kira rolon mutane da yawa wasu sukan amfani da spray suke amfani da shi a gaba daya wani ko ya sai turare shi yakan fesawa da shi zai amfani da shi a matsayin roll on din da kuma spray to yanzu kaga roll on ana sai da shi wajen naira dubu biyu zuwa dubu biyu da ɗari biyar wanda da abu ne wanda ɗari biyar ne mai tsada ne zaka same shi dubu ɗaya spray ko da ake sai da irin ɗari takwas dubu ɗaya yanzu ana sai da shi dubu hudu dubu hudu da ɗari biyar kaga ko a yanzu a Najeriya ana amfani da abin da ya zama dole ne ba irin wa'annan abubuwa da wasu wanda ba su ɗauke shi da amfani ba a tattare da su ko wani abu to shi yasa yanzu ga kowa yakan amfani da turare ne a matsayin shine roll on din shi spray balantana irin turare na duri wanda akan iya samun na 200 zuwa 300 wanda shine daidai da irin mutum zai iya amfani da shi eh Hashim Salisu soja ai yanzu ai yanzu Miss Maclean da muke siya ma naira 200 naira 250 yanzu ya dawo naira 700 da naira 50 wannan Oral B 120 gram nan saboda a tsadan abubuwa da yake faruwa sannan yanzu turare da waye ma ka zo ka siya dan karamin diba ma ga in gashin baka amfani da su ba sai ka zo ka zama mutane jidali sai ga wannan yana gefe da kai wannan yana gefe da kai to abubuwan sai a hankali Assalamu alaikum sunana Amir Muhammad wanda aka fi sani da Sallau Tumfure gaskiya a yanzu muna shan wahala na tsadar rayuwa ina aikin kafin da da ina samun aiki lokacin kwano yana bandir dubu tara yanzu bandir din kwano 90,000 bana wanke baki turaren hamata babu sakamakon babu kudin saya mu da roƙo muke cefa ne to sai dai su kansu masu siyar da irin waɗannan kayayyaki na ado musamman masu shagunan kayayyakin ƙanshi da turarruka sun bayyana cewa lamarin fa tuni ya riga da ya sauya sunana hamza amma in kiyana ana min mai kala kala kwaskwamet da ke kasuwar tumfure. E gaskiya kasuwar alhamdulillah ana ɗan gwada amma yanayin tsadar kayan nan muna siyo kamar irin su mayukan nan wasu muna siyo su da dubu ɗaya da ɗari uku mu siyar da ɗari hudu da ɗari biyar amma yanzu lokaci ɗaya suka koma da ɗari takwas wani da ɗari tara duk ƙananan su yanzu duk kusan dubu biyu biyu ma kayan dole baya tafiya yadda ya kamata abubuwan sai a hankali irin su espolo din nan turarukan da black and white na body spray da duka sarin su baya wuce 800 mu siyar 1900 amma yanzu sun tashi suna 2000 wani ma 1900 wani kuma 2000 kaga abubuwan sai a hankali ga kuma yanayin tsadar rayuwa To duba da yanayin zafi kasa ana buƙatar kayayyakin shafa na ƙanshi a jiki domin kar a ga zafi ga wari da dauɗa da sauransu so ya yanayin shigowar mutane wurin sayayya bisa ga da gashi Eh.
kuma ana fama da rashin Eh gaskiya alhamdulillah sun mutane dai suna kokari cikin kuncin Allah dai ka san wani abun kai al'amarin Allah ne ma kaga mutane suke ta iya kokarin nan kai in ba al'amarin Allah ba yadda tsadar rayuwar nan ta kai illa masha Allah daga su turaruka irin su rola din nan irin kamfanin Nasim Almas da ba ma wuce mu siyo su 750 mu sai 800 muna ba da sarin su amma yanzu gashi sarin ma ya kai dubu ɗaya har da ɗari ɗaya to kaga yanzu siyan ba zai zamto irin da ba masu yawo sukan sai da 15 13 12 amma yanzu gaskiya abin ya carki sai a hankali ana sai da humra da turaren na ɗiba duka gaskiya ana sai amma ba irin da ba nan da wanda zai zo ya sai ma kayan ya haɗa ma kayan dubu biyar dubu shida yanzu in ya zo bai fi ga ya sai na dubu ɗaya ba wani ɗari biyar mai irin sai na dubu ɗaya ka ga wani ya zo ya ce da Allah ka taimaka mai da na ɗari biyu gaskiya kasuwan dai sai dai mu ce alhamdulillah tunda dai ana murza ba a rasa yadda za a yi ba amma gaskiya ba ta tafiya yadda ya kamata kamar da sai dai karfin hali ka san mutum ya saba da abun haka ya karba albashi bai ishe shi ba ka zai matse sai dan siya dan dade dade ya yi maleji kafin Allah ya kai mu wani eh saboda an riga an saba duk mutumin da ya saba da turare gaskiya in bai saba in ya shiga jama'a zai dinga zargin kansa kuma ba wari yake ba fa amma saboda ya saba yana zuwa waje a cika ai wane ya zo saboda yana amfani da turare wani za ka gani ya saba shi kawai real ss yana zuwa waje a ce "Eh, kanshin turaren wane ne wani kuma ya saba da dubai yake amfani yana zuwa sai ka ji an ce kai wane ya zo dan shine mai kanshin turare irin kaza sai ka ji ana to in baka saba ka saba da haka ba ka shigo ba a faɗa ba kaga za ka ji kunya ya ga kaman kana tsari to shine dalili sai a karfin hali sai ga mutum ya siya kai ma mai kasuwan dole ka san da yana siye yana siya da mutunci to dole fa duk da kayan ya tsada kai ma ka dan raga masa yadda karka kore shi daman da kyar ya zo ka matsa mai sai ka ga ya gudu saboda abin sai haka Wani mai shagon kayan kwalliya da gyaran jiki kenan. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ku ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos jihar Filato da ke mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a jihar Kano da Nas FM a kan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa da Badagi Radio a Benin jihar Neja a kan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5 da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maidugurin jihar Borno, da Alfijin Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Dukku, sai kuma ta shafinmu na intanet wato trustradio.com.ng. Madalla, to shin ta wace hanya al'umma suke ɗaukar matakin samun mafita duk da wannan yanayi da ake ciki ga ra'ayin wasu daga cikinsu.
To gaskiya maganar gyaran jiki ko kuma sauran kayan dai kula da kai haka a gaskiya a wannan yanayi abu ne mai wahala m- kuma mutane da dama ba su cika kula da su ba amma ni a fahimta ta in dai mutum responsible na kamar ya san kan shi to wannan budget ya kamata mutum ya mishi ya mai kasafi tun kafin lokaci ya zo ko da yaka zuwa kaga kafin su kam su kare kayan naka ka sake tara kuɗin da zaka sayi wasu saboda dole kana buƙatar su in dai har zaka shiga cikin mutane ka yi mu'amala bai yiwuwa kana shiga kana lalata eh, kana kana kana ɓata kamar ya za a ce mu- kana kana ɓata mutane rai zance ko kuma eh, kana saka mutane cikin wani yanayi na takura to akwai buƙatar mutum ya yi gaskiya budget domin ya sayan su ni kaga da gaskiya ina amfani da manya-manyan don har dai turaren amma yanzu kasancewar yanayin tattalin arziki kaga na ɗanyi kwatin eh, yawan kuɗaɗen da nake kashewa ɗin kamar irin roll-on ɗin nan ina ɗan saye akai-akai kuma na san yadda nake manajin ɗin shi ba in yi ta bankawa ba ya yi saurin ƙariya da kuma body spray shi kuma wannan turaren da akwai wani da na yi shafa da na yi saye na fesa ne amma yanzu tunda na gane akwai na ɗiba ɗin shi irin wannan da ake zuba a kwalabe ƙanana su na koma masa yi saboda wancan sai ka kashe kusan da na san ya kai kusan dubu biyar to yanzu na san ya mafi haka nan to amma da 'yan canjin kawai su wuce dubu biyu uku ba sai a ɗan zuba ma shi ka je ka kama amfani da shi gaskiya ni ta wannan hanyar nake bi nake dan nake samun sayan waɗannan irin kayayyakin na kula da jiki shi kuma toothpaste ai makilin kenan na abin wanke baki tun kafin ma lokaci ya ƙare yana ƙarewa wannan ko kwana guda bai kamata ka ƙara ba ya kamata ka biɗo shi ko da ma a ce kana tashi yau ne kaga babu shi in ma baka yi baka samu ka je ka sayo shi lokacin nan ba to ka tabbata cewa ka yi amfani da kila wani da wata dubara can daban ko kasa irin namu na gargajiya kasa gawai ko gishiri ka kuskura bakin kare da kyau ya fita ba tare da ka fita kana cutar da mutane ba wannan ita ce mafitar da ni nake gani mutane ya kamata su ɗauka
To assalamu alaikum sunana Yazid Aliyu dan gulbi daga nan arewa maso gabashin ƙasa a kuma jihar Gombe. To gaskiya ni a bangare na da nake rayuwa na ta bangaren kayan shafe-shafe ko kuma kayan kanshin jiki tun daga makilin sabulu man shafi turare gaskiya ina iya kokari musamman ma zan iya sayan turare ban sai abincin da zan ci ma ciki na ba duba da dukkan yayi tsada amma haka nake faɗi tashi in gana samu na saya. kamar turaren da nake amfani da shi ina san shi naira dubu ashirin amma yanzu saboda tsada da hawa ko a maiduguri ma dubu hamsin yake na aika a sa min a can ma dubu hamsin dole ne na sayi rabin kwalba a kan dubu ashirin da biyar so kuma sai ka iya shafawa ne zai kai maka 3 months ko 4 months to gaskiya abin da zan bayar kuma ga another ko in ce other alternative da ya kamata mutane su bi shine idan mutum bai da halin sayan turaren da yake saye maybe rola yana dubu ɗaya amma za kai dubu ɗaya ɗari biyar to akwai man-made da mutane suke hada humra za ga mata na kasuwanci suna hada humra suna hada sabulu suna hada air freshener kuma yana dan sauki to kaga za su samu kuɗin shiga su masu yi kai kuma ka sai ka samu sauki za ka yi sayan body spray na dubu ɗaya amin na ɗari biyu a hannunsu ko ka sai wata foda da ake sa ma hamata idan baka da rola za ka sai na dubu biyu ko dubu ɗaya ɗari biyar to hodan naira ɗari suke ɗaɗɗaura shi ka ka samu musu da kuɗin shiga kuma su ɗin ma ka samu ma kanka kamshi inda in ka shigo cikin mutane za a ji kamshi ba tare da an ji warinka ko tsami ba wannan shi ya dace a ce an bi in mutum bai da halin sayan na cosmetic ɗin sai a sai na gargajiya da ake haɗawa na hannu.
To mai saurare da haka shirin namu na Najeriya a yau ya zo ƙarshe. A madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.